من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ne jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan lokaci mai albarka a ƙarshen tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sabon sura da za mu tashi yau insha Allah suratul haqa yau muna rana ta laraba sha biyar da wata na safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi da ashirin da tara da watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alhaƙon ma'ana alƙiyama mai abuwa ta ce alhaƙon wani ƙiyama wanda take mai abuwa wanda take tabbatar da dukkan wani abu da aka ba da labari imma alwa'ad imma alwa'id kyakkyawan sakamako na masu imani samun gidan aljanna da karamci na gidan aljanna da bayan Allah na gari masu imani masu ayakuna na gari to a wannan rana zai tabbata hakanan narko na azaba ga waɗanda suke mujirmai kafirai mabannata masu manyan laifuka shi ma a wannan rana ta alƙiyama zai abu ya tabbata shi yasa aka sa alƙiyama sunan alhaƙa alƙiyama tana da sunaye masu yawa su alƙari a duka sunanta ne wama adraka malhaqa me sanar da kai menene mai afkuwa mai tabbata alƙiyama daga wannan kalma an tasa ta sa'o alhaqa malhaqa menene mai afkuwa mai tabbata mai tabbatar da dukkan wani abu wanda aka bada labarinsa sannan aka ce wa ya sanar da kai hakikalin al'amarin da ya shahi al'iyama saboda girman al'amarin ta Allah ta'ala faɗi haka kazzabat samudu wa adun bil qari'a Allah ta'ala ce samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam sun karyata annabin Allah manzan Allah annabi salihu kuma sun karyata abinda annabin Allah ya musu annabi salihu wa adun adawa su ma sun karyata mai so karyata Allah ce bil qari'a mai bankwasa kiyama samudawa da adawa duk gaba ɗaya sun karyata kiyama wanda suke mai bankwasa domin kiyama Allah ce wata alqari'a wa ma adraka mal qari'a saboda tana bankwasar zuciya domin tashin hankali da birgitar kiyama babu tashin hankali irinsa Allah kare to sai Allah ta'ala ya fara bayani akan wannan al'umma guda biyu adawa da samuda ya ce fa'an ma samudu fa uhliku bi dagiya yace amma su samudawa an hallaka su da tsawa mala'ika ya tsawa sai ga su a cikin gidajen su a durkushe kowa ya mutu ka Allah ne ga nafiya in ba Allah ba wake haka a lokaci ɗaya za a yi abu gaba ɗaya kowa a kama shi kamu na Allah ba irin kamu na kowa ba duk wanda ka gina abin da ya ga dama Allah ya gyara shi amma ta kama ka burki bai kai komai ba gurin Allah duk wannan kasashe na duniya da suke kuri na karfi da kayan yaƙi da makaman ka zama duk gaba ɗaya Allah ne bai ga dama ta kawo mutum mulki ba da kai da makaman naka da duk abin da ka tare da ina Allah ya so kibtawar ido ya yi wa sai ƙasa da kai har abada ba za a ƙara jin labarin ka kamar yadda aka wasu al'umma wa amma adun fa uhdiku birihi sarsarin atiya yace adawa an hallaka su da wata irin iska shi sa aka ce mata girihin in gaga iska ta zo a cikin alkur'an da mufradi ta azaba ce in ta zo da jam'i kuma mafi yawa ta rahama ce kaga nan da ke ta azaba ce aka ce rihin iska da yake wani ta azaba ce can ba ta rahama ce wa min ayati an yursila riyaha mubashirat kaga ta haddi ke ta rahama ce duk da cewar a cikin suratu shura ta zo da kira'a biyu wa min ayati aljawari fil bari kal a'lam in yasha yuskin riyaha a wata kira'a a wata kira'a in yasha yuskin riha fa yadalla rawakil ala za shi yasa duk wanda ya kalli usulubi na alqur'ani wallahi zai san alqur'ani ya fi karfin na aji ba wanda zai iya alqur'ani ba Allah kaga anan sai aka zo da ita da kowace fuska kuma tana da ɗaukar kowace fuska so da haka Allah ce an hallaka adawa da iska mai ƙarfi ko mai sanyi ka zarar da aka ce iska tana da ƙarfi kuma a cikinta akwai sanyi to abin ya ya wuce kacce ko ɗari idan ƙaune babu iskar akwai ɗan dama dama amma aka ce ga ƙaunin ga iska to sai ka ga mutum kamar ya faru to wayannan mutane iskar da aka musu ta wuce duk tunaninka ita ce take sama da mutane ta yi ta wuri da mutum ta juya shi a sama ta damfara shi da ƙasa sai ga shi a mace duk gaba da Allah haka yi musu shi sai ka annam ajazu na khani khawi dama mutane ne kattai manya-manyan mutane shi sa a yace ka annam ajazu na khani baka sanin dabino yana da tsoko yana girma sai da aka je gonar dabino aka sare dabinon da ƙasa za ka sani za ka tarro wani abu manya-manya a zubda a ƙasa amma in yana tsaye haka baka gaba girmansa amma ran da ya je ƙasa za ka san dabino yana da girma na to wannan mutane saboda girmansu Allah ya siffanta su da haka sakhara alaihim sab'a layalin Allah ya sallada wannan iska shine ma'ana sakhara alaihim Allah ya sallada musu wannan iska saba a layalin wasu mani ta ayyali dare bakwai da yin takwas husuman ajere babu tsayuwa yan uwa ku diba ga irin wannan iska da ake magana ko ta awa ɗaya aka yi ya kuke ga mu in za a yi hadiri ta minti biyar ake mu ya kuke ga abin da ke faruwa sai daga duk ta ce gidajen mutane ta kada itatuwa duk da cewar Allah yana tausayi mu yana mana rahama bayya turo mana iskar da tafi ƙarfin domin kadima ga ɗan ɗakunan na zala ya yi wani iskar ko suna nan to kai irin iskar da ake a amurka su faransa ƙasashen arnawa mafi yawa ya kuke gani manya-manyan gidaje take zubta ta kashe dubban mutane yana ji kwanan ma'anya a faransa ko wanda allah yake nuna musu hukuma tun daga nan duniya kafin ta lahira kisa wala azabul akhirati akhza ta lahira ta yi walakantuwa wannan ba komai bace ko ba wanda zai taimaki mutum ba irin azabar duniya bace in wani ta kura maka sai a zuwa ce da me zaka ta kura mishi kuma dole ya bari amma ta Allah ba wanda yake da ikon da zai haka idan Allah ya kama mutum a rana ta gobe kiyama to ba wanda zai zo ya ce dan a kowa ta kan sheki shi yasa dan anan duniya to in ka kare wani mutum to ranar jiya maka iya kare shi a nan duniya mutum da kare shi ma ake kare shi ko makaryaci ma kare shi ake a ba shi kariya mai gaskiya ya sha wahala makaryaci da ya yi abin da ya ga dama sai Allah sai ha antum haula ijadartum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu la an yawmal qiyamati amma yakunu alaihim wakil isa al'amarin kiyama al'amari ne mai girma fatar alƙawma fiya sar'a Allah ta zaka ga wannan mutane ma'ana ada wannan akaye an zubda su a ƙasa shine ma'ana sar'a in ka kalli adawa a zubda a ƙasa kowa ya mutu ka annahum a ajazu nakhl ka annahum a ajazu nakhlin khawiya Allah ce kai ka ce kututtiran dabino ne wanda suke a zubde a hallake wanda aka hallaka su aka zubda su aka sare su kenan wannan siffanta maka girman wa'annan mutane amma da Allah ya tashi kama su a ɗan lokaci kaɗan kada aka musu hadiri Allah bai yanda su hadiri suka gani suna buƙatar ruwa sai suka ce haza aridu mumtiruna suna ce ga hadiri ruwa za a mana Allah ce ba ruwa bane ba ruwa masu ajalta bi abinda kuke gauga na azaba shine rihun fiha azabun alim wata irin iska ce wanda cikin ta azaba cin rabi to damiru kullu shay'in bi amri rabbiha Allah ya tana halaka kowane abu da umarnin ubangiji Allah fa asbahu la yura wa zikra la tara illa musakiru sai ga sun waye gari kai Allah ake magana da kai ba abin da zaka ji sai gidaje babu kowa kowa ya mutu in ba Allah ba waki haka ko yaki aka yi in ka zo ka dan samu dan daidai ko mutane wani ma alabe yake ba gan shi ba amma banda kamu na Allah da na lungu da na laɓe duk gaba ne kama shi in ba Allah ba shi haka fahal tara lahum min baqiya Allah ce shin zaka ga wani sauran akwai wani sauran babu shi yasa in Allah ya kawo yace hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikisa ajin sulu min alqur'ani sai ce hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikisa al-rikisu shine sautul khafi sannan kuma aka zo da kalma har tu hisu min bil'ani shi yasa kullum kurka tadabbur na alqur'ani da kalmomin da suke zuwa na alqur'ani irin girman ma'anonin da suke dauka anan Allah hallaka al'umma ce masu yawa kuma zai wa bayan su tambaya akan wannan mutane shin an same su ko an gansu ko an mai haka sai zo da kalma ta hal tu hisu domin da larabci an ce alhawas abubuwa ne guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar nan nan da su ne ilimi na hakika duk abin da mutum ya mushi sani da wannan ɓangare biyar to shi ne sani na hakika kuma shi ne hanyar da ake sani ko duk abin da ka sani ba ta wannan hanyar guda biyar ba ba sani ba na hakika shi ne ake ce alhawas alhamsu sai Allah ya zo da wannan kenan waɗannan mutane da Allah ya hallaka su ta wannan ɓangare biyar ɗin nan akwai ɗaya da ko same su na daidai alhawa su kan gani da ido duk abin da gani da ido kamar za ka ce ni tabbas ne da ido na da gani ko ba kake hudu ba abin da kaji da kunnen ka nabi kenan ko me kace cewa tabbas da kunne na da shi abin da ka shinshina da hanci kaji ko wani ko kamshi da hanci na na ji warin sa ko na ji kamshin sa ko ba kake hudu ba duk abin da ka ba labari kace da hanci na na ji shi ya ce tabbas sai me da ba shi kace da harshe na na ji zaki ko na ji daci ko na ji lami ko ma me kace sai na na biyar mene yake nan tabarawa kace da hannu na na taba to ne ka akwai ta hanyar zaka samu sanin abubuwan da wannan biyar to shine alhawas wanda ake sanin abin su sai Allah ya ce hal tuhissu minhu min ahadin aw tasma'u lahu rikis idan Allah ya halaka mutum da idan ka gan shi babu shi ya kare shi ba ka ga halin labarin sa ko da kunni shi sai a ce ai auta sama'u da ku rikisa ko za ka ji wani ɗan sauti kaɗan kaɗan ma nasu ko halba mutum da zai to wannan duka al'ummomi Allah ta'ala ya halaka su gaba da ya ce fa hal tara da hulun ba na'am
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في عارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waje a fir'aunu wa man qablahu yace fir'auna shi ma ya zo wasan fir'auna da kafircinsa da ɓannansa da zaluncinsa da ta'addancinsa wa man qablahu da wanda suke kafin fir'auna akwai al'ummomi masu yawa duk sun zo sun yi taɓargazansu amma me aka yi duka Allah ya kama su shi yasa yan uwa musulmi shi kamu na Allah ga wanda cancanci ya kama shi to tabbas ne tun da ake ba a taɓa yin wanda ya abin da ya ga dama bai kai labari tun da ake ba a taɓa yi ba ko ba za a yi ba sai dai Allah cikin hikimarsa kamunsa ya sha bambam da ɗan adam mu ɗan adam lokacin da aka bata maka ne a tsaye kaje ifyade mutum a haka je ko duk lokacin da aka taɓa ka yanzu misali mutum ya kai ma ku to kace bare yana da kwana uku zan rama a gurin kace rama shi ɗan adam ke da an masa laifi a gurin zai rama kuma haka ɗin ba bai rama ba kuma abin ya tafi to wannan Allah shi Allah zai kyale da adam ya yi taɓargazarsa ya kamu ya yi abin da ya gada ba musamman ɗan adam akwai abubuwan da suke sawa ɗan adam yin shishigi iya daga cikin abin da ke sa ɗan adam shishigi ya yi abin da kaɗai Allah zai mashi kamu wanda ke kamu babu irinsa samun mulki idan mutum ya samu mulki in baka hankali ba yau duk abin da kawai yi za a yi in ka ce a kashe mutum sai a kashe shi ko ba ka bane in ka ce a zalunci wancan ma yi zai in ka ce kala ba wancan haƙƙinsa ma ba za a bashi ba sai kai abin da kaga dama in mulkin ma ya ƙarfi sai ga mutum ya fara shiga gona ta Allah a haka ne ko sai ya wuce haƙƙin bayan Allah har ya tsallaka haƙƙin wanda ya dace shi wani ma in abin ya yi tsanani ba ya tsanani sai ga ce shi wani zai yi masa wani to dan adam ke haka nan dukiya tana sawa mutum shi shi idan mutum ya ga dukiya ta zagaye shi ya samu komai to sai ka ga gare na mutane ga wani mutum abubuwa daban-daban na taɓar gaza abin da ya ga damar yayi shi yasa mafi yawa masu ɓanna a gari ba su Allah ce illa ƙara mutura masu jin daɗi da masu jin daɗi an zo sakon wani Allah ga su suke wani ba sa karawa haka nan aiki na Allah mafi yawa masu jin daɗi ba a cika yi da su ba shi yasa mafi yawa sai ka ga wurin da ake zama a ce Allah ce annabi ji masu karamin gari ne shi yasa Hirakal ya tambayi mutanen Makka sarkin Rum akan Annabi sallallahu alaihi cikin tambayar da ya musu yace suwa suke bin shi suwa ne a zaune tare da shi masu karamin gari ko masu dukiya da mulki aka ce a masu karamin gari yace to haka nan masu bin annabawa suke to wanda ma annaba masu bin annaba su ma masu bin masu karamin gari yanzu misali a nan duk gaba ɗayan kai kurtunan ka ajiye ba wanda zai baka miliyan a sai ko akwai shi anan babu ko ko shakka ajiye nan na zan tsamma ita gaji wanda zai baka san miliyan ɗaya to kaga aiki ya karu shi yasa yanzu aka buƙaci wani abin kafin ya samu yanzu misali in muka ce muna so za mu yi wani aiki na miliyan goma a nan to aiki bai girma amma inda masu hali ne mutum da zai ce ya ba da ko ba ka bane mutum da zai doka mai ka ko a kame ka to shi yasa mafi yawa aiki na Allah masu karfi karfi to dukiya idan mutum ya samu sai wanda Allah kan da ya same ta to sai a rika daga kai kuma kalla inda na insana da yadda da an ra'ahu zagana sai ga da harkowa da girman kai kallon ma dukiya mutane ba irin da kowa ba saboda bai saboda dukiya sannan kuma a fara taɓar gaza abin da aka dama sai a yi bulaguro don a je a saba wa Allah don adam da haɗari yake wai ka hau jirgi wai ina za ka wai saba Allah za ka kai ma kasa akwai hankali akwai haɗari a nan afa aminu makar Allah fala ya amanu makar Allah illa al-qawmul khasir yanzu wani baba lokaci aka kwanan ta duniya wani zai biya kuɗi tun daga garin zai ta can wai kallon ba na duniya ya je kada ya je tarra shiga cikin wannan al'umma ana ihu da shi saboda haka kade saboda me kai maka san na Allah ba shi kuɗi kai ka kai da ka taima yanzu a wani masallaci akwai wanda zai iya zuwa wani gurin ba ba wai ka ka biya kuɗin shiga dama kuɗin shiga ma baka bare kuɗin da zaka biya jirgin ka tai na jirgi ma baka samu bare na biyan kuɗin ka ashe shi dan adam wani lokaci dukiyar take sa shi banna Allah kare mu wani Allah shi yadda mu gaba da to saboda haka ka ji wa irin abubuwan da suke wakana to wani lokaci kuma matsayi ma na mutum kamar jama'a su baka wani matsayi a tila muka ƙasa shi ma kan sa ɗan adam shi shiki amma waɗancan biyun da mulki da dukiya su suka sa mutum mafi yawa ya shi shiki amma wani lokaci kasancewar mutum ya ga iya da jama'a an tila maka ƙasa shi ma ana sa ka shi yasa Allah ta yi faliyada unadiya sanada uzzamaniya su kullum abin da suke tabaka da shi suna da jama'a mutane mu suka sani mutane mu suka Allah ta tubale da unati sanar da uzzamaniya to kaga fir'auna duk karfin mulkinsa amma Allah ya halaka shi wal mu'tafikatu da al'ummomin da aka musu juyin waina al'ummar da aka mata yin waina wace ce al'umma annabi lutu alaihi salatu wassalam bil khatiya saboda mummunan sabanta saban da Allah ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a cikin yan adam babu wani dan adam da ya fara bannar da mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam suka da kansu wa'annan mutane aka san wannan banna da kafin su ba wanda yake amma tun daga lokacin su wannan banna ta yaduwa bayan ƙasa Balma duniyar yau duniyar cewa ta ci gaba amma ci gaba mai gina rijiya wai take ga cewar haƙƙi na dan adam a bar namiji a albu namiji mace ta auri mace dan Allah yanzu wannan ci gaba aka yi ko baya a komi ni yana ga ko a dabba ba a yi haka ba ne kai dan adam ai kai dan adam kai haka kai abin kumiya kuma duk wanda ya kai wannan matsayi ya kai kaskantacce wai namiji ya mai da kanshi mace ka riba wani irin kaskanci ka riga magana ta mata kana sawa kaya na mata lalle Allah mai hakuri ai da sai mai da kama tun inda kana kusa da tun a kai sai ne kana masa mai da kuma a ga za ka yi amma kuma dan adam haka zai shi ne yanzu kuma ake so wai a tilasta wai duniya ma akan ta yarda da wannan abu wai har rana garin su masu wannan abu har suna mutuwa su zanga zanga wai yanci da dan adam kaji yanci yanci ma hukata ka san dai wani dabba mutane wannan hauka ce ta dabba ba za ta yi ta yanzu a yau a zo jama'a su taru za a ɗarma muku arme da kai da namiji to da Allah cikin waye mahaukacin waye mijin waye matan ni da kai nake duka mahaukata ne amma ba kuma mahaukacin matan ki an raina ka da yau da aka ce kai ne matan to Allah kare to wannan al'umma ta annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su ma Allah halaka su tuma Allah sai jimla ya ce fa asau rasulun rabbihim sun saba wa manzan ubangiji zuwa na manzan da Allah ya turo mu sun saba mushi to dalilin saba Allah yake cewa fa akazahum akhadhatan rabiya sai Allah musu kamu kamu mai tsanani mai karfi kamu na Allah babu irin kamu sa ai dukkan mai hankali sai sanda kamu na Allah babu irin shi yanzu ku diba ga idan hadiri ya taso ana walƙiya ana ra'adu yadda kake karkarwa kowa a gida kowa a tsorace ki in ba hadirin ne ya wuce ba hankali bai ba musamman da dare ne ba jinkirin an ɗauke wuta su ɗin walƙiya ki kaka masu ko ina na yi in ka sha mutum ya lego ƙofar ɗaki ba mai iya lego daga ɗakin ka wuto matsa lokaci yanzu a wannan lokacin ko ta aka yi maka ana ɓannan ruwa yana kashe mutane maka wutar kowa alabe ki sai lokacin da ƙura ta lafa abu ya tsaya sanar da alƙo ta wani wance amma a wani lokacin kowa ya ta kai shi to don Allah a wannan ɗan al'amari na duniya wanda bai kai ya kawo ba haddi ya kuke gani rana ta gobe kiyama waye zai maka wani tsaye ka wani al'amari in ba dai kai ka aiki na alkhairi ba to Allah shi ne da mu gaba da ya mara gaba inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya Allah ce mu ne lokacin da ruwa ya wuce tunani ya wuce gona da iri ya yi sama mana ruwan da aka hallaka mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ruwa ne wanda ya wuce hankali sama ta sako ƙasa ta bado ana kallo kamar wasa ya cinye gidaje ya cinye itatuwa ya cinye a ƙarshe dutse ma kowanne ya ce shi ne Allah shi to a wannan lokacin nan lokacin da ruwa ya saman nan ya wuce tunani ya wuce gona da iri hamallakum fil jariya masu imani muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa wanda annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya kira shi yasa aka ce mata aljariya saboda tana tafiya akan ruwa kenan annabi nuhu alaihi salatu wasallam da wanda suka yi imani da shi su kadai suka samu tsira dan shi na cikin sa bai tsira ba saboda bai imani ba shi yasa wani baya hudda ka inda baka aikata alkhairi ka ce ai baba na imani gare shi to baba ga yi imani ka san yanzu akwai mutanen da suke da jahilci wai mutum ka tinkawo da iyaye da kakanni shi mun kowa san mu diyan zuwa ne jigoji ne kai kuma kuma kai za ka wa kanka ka nema kanka daraja ba wa uwayen ka za su yi wani daraja ba ka ji karka abin da ka ga dama in an yi magana ka ce kai dan wani ne shi ne ma kake ga wani lokaci abubuwan da ake yi wanda addini ake samun kurakurai al'amari ne na addini addini ne na Allah ne ba na kowa ba sai mutum ya zama mutunan kirki ya jagoranci mutane akan aiki na alkhairi ko masallaci ko wani ko wani aiki na Allah ko guraren karatu ko sauransu wai in ya mutu wa za a dauko a dora wai a dauko dan shi dole a dora kuma dan ko na babu kar inda ya cancanta ya dora shi to wai bai cancanta ba kawai a zuwa dora ga waɗanda suka san abu kuma a zuwa dora wanda bai ba kaga shi yasa nan suke cewa idan aka ci amana to ka saurari alkiyama suka ce ya rasulullah me cin amana ya ce radda aka jingina al'amari ba wanda suka dace ba masu abin ba shi yanzu wannan uban shi ya kai wannan matsayin ya to yanzu ya mutu kuma maimakon aiki na addini a kawo wani wanda zai iya jagoranci wani a'a ba za a yi haka ba sai a ji a ɗauko ɗan shi ko wani ba a wani gari za a ji a ɗauko shi a kan a ɗora shi kuma haka za a ja bula a tai kaga wanda ballaci addini ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam dai rasu ai ba ce ba a faminsa wani ya zo ya jagoranci al'umma wanda haka ya dace a wani lokacin nan shi aka ba abubakar bin siddiq shi sa ƙira ce wannan ta sunnati wal jama'a aka ɗauki wannan abu aka ba ga jagoran al'ummar musulmi abubakar kuma wannan din shine yarda ta Allah shine yarda ta manzon sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake so kuma haka annabi sallallahu alaihi yake so amma inda kabilanci ne sai a ɗauko wani a cikin ɗan uwansa na kai tsaye ko ɓangaren Ali bin Abi Talib da 'ya'yansa ko ɓangaren su Abbas ko ɓangaren su Jafar ko ɓangaren su Aqil da sauransu ne wanda suke kai tsaye fami na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake al'amari na addini aiki ne Allah kuma ana so a yi abin da Allah zai riba abin da mutane za su yarda ba mutane ba yake samun yarda mutane ba wala kan saboda haka shi yasa aka ɗauka aka ba wanda Allah zai yarda saboda su wanda suka yi wannan aiki tarbiyya suka samu kyakkyawa daga wanda ya kowa iya ba da tarbiyya shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya soki sahabbai maza Allah ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya ba su tarbiyya duk duniya ba a yi bagwanin ba da tarbiyya irinsa kuma kai ma aka gaya maka halayen sahabbai ka san da cewa eh lallai sun samu tarbiyya daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu akwai almajiran da za su kai almajiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka gane yanzu mutane ba su shafa musu lahiya ba su gaba kimar darajarsu da matsayinsu a wurin Allah da matsayinsu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaben da ma Allah ya musu ya tsa ya sanya suka zamanto su ne aka wadace da samun zama a wannan lokaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musa ulama yanzu mun ya ce Allah ya kaddara kasancewa mu a lokacin su yi ba kuma ka yi imani da Allah da manzansa duk abin da aka yi yaki kowa da cikin abin ba ce da shi aka yi to amma Allah ta'ala ga wanda ya kaddara wa inna ya ba su wannan matsayi kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha ko wanda zai kwace Allah ne ya kaddara ya bai zabe sai ba su kamar yadda wannan musulunci shi ma kyauta ce ta Allah yana bada ga wanda ya so mu ma ba zaɓin bane ba sanin mu bane kadai sai da Allah ya kaddara mu ga mu mutu a cikin gurare na musulmi na musulunci muna wa Allah godiya dan ba kyautar da Allah zai ba bawa da ta wuce musulunci shi sa kullum godiya muke wa Allah mun san da cewa abinda Allah zai bada na kyauta ba za mu taɓa kallon wani mutum mu ce Allah bai saboda abin da ba babu shi sai dai in Allah baka imani da Allah da musulunci amma da duk wanda Allah ba shi musulunci to babu wanda aka ba kyauta irin su da Allah ya ga dama ba za ka wuto cikin musulmi ba ko ba za ka san musulmi ba shi yasa babu wani abu mai daraja a gurin mu kamar musulunci babu shi shi yasa kake ga musulmi duk abin da zai taɓa musulunci kake ga yana ana rikici a duniya shi yasa zaka ga cikin satin na hayanin da ake ciki duk abin da zai zamanto ya taɓa addini kar ka yarda kai shi saboda wanda kuke tare da shi ɗaki ɗaya kuna kwanci da shi ku ci ku sha tare da shi ba sai ku yi faɗa in dai abu ya zama addini to akwai matsala saboda babu kyautar da Allah yawa bawa kamar addini kuma shi musamman kuma idan ana magana addini addini da Allah ce addinin gaskiya wa dinin haq addini na gaskiya addinin musulunci amma mutum wani addini yake wanda ba na musulunci ba ana iya ka zagi addini ma shi ma aka wani shi a zage shi a yau mai wutar saniya yanzu dan ka zagi zani ba ya ga gona gaba ɗaya ma a ƙarshe a zagi zama da mai wutar karnuka da sauransu amma mai musulunci ba zai taɓa yarda ka faɗi da su to sai Allah ta'ala ke cewa linaj'alaha lakum tadhkiratan dan mu sanya wannan abu da ya afku na tsiratar da masu imani da durmiyar da duniyar gaba ɗayan ta ruwa kowa ya mutu mu sanya shi wa'azi kuma wannan ɗin wata iya uzunin wa'i Allah ce kunne mai kiyayewa zai kiyaye a wani mai kiyayewa ya bin da gada na
فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa idza nufikha fi suri nafhatun wahida idan aka yi bushi a ƙaho bushi ɗaya tak ba tsaya za a ƙara wani ba ɗaya ne aka yi an ƙari in na mutuwan ne in na tashi ne kowane ƙwara ɗaya ne kaɗai mala'ika ne zai bushi a ƙaho da ya busa to kaɗai an ƙari in na mutuwa ne kowa ya mutu ba komi ya kan in na tashi ne kuma an tashi to sai Allah ta'ala ke cewa fa idan ka bi suri nafkatun wahida idan ka bushi a kawo bushi ɗaya tak wa humilatil ardu wal jibalu za a ɗage ƙasan doduwar watsin gaba ɗaya sama da su fa dukkata dakkatan wahida da duwal watsin da ƙasa duk gaba ɗaya nike su nike a ɗaya dutse zai koma ƙura wannan wa ya sa'alu na ka'an jibali Allah ce faƙul yansifuwa rabbi nasma suna tambayar ka suna kallon dutse ka san wanda bai imani da kiyama ba wanda bai yarda ba za a ɗan adam sai ya kalli dutse sai yake ga cewa dole dutse yana girman nashi ya za a gani yake kwashe shi ma aiki ya za a yi da dutse Allah ce ga ya muka ce ubangiji na Allah zai sheke ta shekewa fayazarwa ka'an sabsaban la tara fiha iya wajen wala auta zai bar gurin da ya zama guri ne nibon ba tudu ba kora baka ce ba an yi dutse a wannan yadda ka hilin masallacin haka gurin zai kora gomi an tafi da dutse to sama da ƙasa duk gaba ɗaya za a riƙe to da ka ga dutse ya tashi ƙasa duk gaba ɗaya gama duwatsun an nike kaga sama ko'ina ta tsatsake Allah ce to fa fa yawma izin waqa'atul waqi'a alannan ko me abkuwa ta uku kiyama ta uku alannan al'amari kuma ya girma lannan kuma lanar da kowa zai ga abin da ya wakana anan duniya duk abin da ka yi shi to alannan za ka shi alkhairi ka aikata za ka shi mai sharrin shi ma zai ga kayansa sau da haka da dukkan wani al'amari ya ƙare a rannan babu wane wane a kowa a rannan ta kansa yake in mai mutum kake da shi in mulki ne babu shi in ƙarhi ne babu shi kowa mai rauni a raba mai ƙarhi a rannan in arziki ne babu komai daman kayan Allah ne ya tattale ya amshi kan shi shi sa inna nanu na risul arda wa man alayya Allah ce mu za mu gaje kasar da duk wanda yake sama komai Allah da mu kan shi shi zai kan shi kan shi saboda haka kasa dai ba ta kowa bace ta wane shi ta Allah ce Husaina matar kazzab yawa manzo Allah sallallahu wasiƙa wanda ko sai yake so a yi ya rubuta takarda wai mi Husaina matar rasulullah ila muhammadin rasulun wai musulun manzon Allah zuwa ga manzon Allah wai ƙasa take so su raba gida biyu shi ya ɗan wancan ɓangare shi ya ɗan wani a nan zai ce to ni ma dai ƙasar ba ta bace ita inda al'arza da zafi yanzu ta ƙasa Allah ce shi ya sa ɗan adam ya zaga yana kumbura na ce garinmu gwaninmu kwazonmu gwaninmu ba na ka bane da Allah gidan kamar kace gida da ba na ka bane yanzu suka ga gidan naka dan wani abu zaka ga kowa can kowa can kowa can kowa sai an rarraba mu tarko ba ka bane saboda haka kenan ba wani abu na kowa kayan Allah ne dama ya baka dan rugon dan ƙarya ƙarya ne shi yasa in arziki aka baka a hannu wani abu ne aka baka dan jagoran dan lokaci kaɗan a ga kayi jagoran girki in ka matsayi ma kai ka sani ɓaciya ne za yi ba da wani za yi ba haka nan in mulki aka baka shi ma dan jagoranci na wani lokaci ƙwacewa za a yi in layi aka baka ita ma amshi ya zai wata ranka tashi ka tsaya mai ta gagare ka yaron da aka haifa a gidanka kana kallon shi iyayen ne sai ya fi ka kwari in yana tashi yana faduwa tare za ku ka tashi kuna faduwa da kai da shi a ƙarshe shi ya mai tashi kai kuma ka ƙara zaune Allah wanda zai halaka ku min da'afin sun maji ala min bada da'afin kowa sun maji ala min bada kuwacin da'afin wuce shi sa komi na Allah inna al'arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibad shi yasa a wani wuri Allah ta'ala ya kai hikayar kafirai yace wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awa ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Allah ta'ala ki ba mu labari yace kafirai suke faɗawa manzanin da Allah ya turo musu suna cewa sai mun kore ku daga kasar mu wai kasar su kai wa dangare ne amma za ce kai ba dangare ba saboda za ka zaba musu shi sa dan adam zai iya cewa zai kore ka da kasar da aka haife ka asali kasa duk musulmi kasa dai ta wane shi ta Allah shi daga ba wanda zai ce ma kasar shi ba za ka bace in ku ta ka ce to kamata yi ka mallake ta har zuwa tashin kiyama kar ka ja kuɗa ka tsare kayanka amma ba ta ka bace ta hiya za ka yi amma in ta Allah ce dole barta za ka yi amma in ta ka ce ka tsare kayanka kuma wannan ba zai taɓa yi ba eh za mu hudda ku da garin ruwan mu awala ta udun na fi millati na an ba haka ba sai da ku komo ku yi addinin da muke ma'ana na kafirci dalilin haka fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikan zalimi sai Allah yawa annabawa yace to duk wani azzalimi za mu hallaka shi wannan alƙawari ne Allah kalka ya raka zama azzalimi Allah ne ya alƙawari ce lanuhuli kannan zalimi sai mun hallaka azzalimi ba azzalimi dai ba wanda ce ya wuce yace kuma wala nuskirannakum al-ardha min ba'dihi yace kasar da suke tamaka ta su Allah ce za mu zaunar da ku bayan su zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id shi yasa fir'auna lokacin da ya takura annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanansa shi ma haka yi ta yi a ƙarshe dai hudda su da garin to me aka yi a ƙarshe sai ga Allah hallaka fir'auna annabi Musa ya dawo da garin da duke da komai ya zama nasu shi yasa Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul qasas go Allah ta'ala yake cewa wanda yake cewa lokacin da fir'auna ya hudda su da gari saboda haka an mera su ba komai ba ko alisudu bil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warisin farko ayan nake so in samu a kafin wannan rukawa yawwa wa nuridu an namunna ala alladhina sudifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warisin Allah ce mu ko muna nufi mu yi kyauta mu yi baiwa ga wanda aka maida su ba kowa ba a bayan ƙasa yanzu su zamanto su ne masu faɗa a bayan ƙasa kuma su za su gaji ƙasar haka Allah ya yi aka hudda fir'auna da jama'a shi aka kashe su kuma da arzikin da komai wa'annan masu kalama gani suka zo suka gaji wannan wuri to haka al'amari da Allah ce to sai Allah ta'ala ke cewa ran nan wan shaqqati sama'u fa hiya ma'izin wahiya ranar kiyama sama za ta yi rauni ta tsatsage Allah ce sama za ta tsatsage ita a nan mai rauni ce bata da ƙarfi ko ina kofa ce ko ina hanya ce titina wannan sama yanzu ai babu titi ko ɗaya ko to amma akwai ranar da za a waye gari idan ka daga kanka kalli sama ko ina titi saboda ko ina ko mala'ikai da suke sabbawa da kaga wannan to ka san fa yau mai izin wa qatil waqi mai akwa ta abu kiyama ta tashi wal malaku ala arja'iha mala'ikai suka suna kowane kote na sama kada su fuka ake wa yamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samani Allah ta'ala ce a wannan rana akwai mala'ikai guda takwas wanda za su ɗauki al'arshin Ubangijinka Allah ta'ala. Yau ma idin tura zuna, la ta kufa min kun hafiya. A ran nan za a zo da ku ba wani mai naɗiya zai ɓoye, ba wani abu da aka ɓoye na ɓanna ko na aiki da aka ko mai ce ko mana kyau, a ran bai ɓoye ba. Ma'ana, lana ta gobe kiyama duk abin da aka yi baya ɓoye ba. Da ka naɗe ka yi ɓanna Allah ya ganka. Da kuka je kuka tabka ta'asa kuka ƙulla lokacin kuke kalla Allah yana kallon duk abin da aka yi alalin za ku shafi shi to kaga al'amari ya girma na
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بالأيام الخالية to Allah ta'ala sai ke cewa to ran nan ranar alkiyama ranar da za a raba takardu a hannu kamar in an yi kwamfo da ake raba yara biletin a hannu a basu ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini kaga wanda aka bashi littafin sa a hannun dama masu imani da ayakuna nagari a hannun dama za a mutum a bashi littafi a mishi albashir da aljanna kuma dama abin da ke cikin littafin abin farin ciki ne domin albashir cikin aljanna ne a ciki to a wannan rana duk wanda aka ɗau littafi aka sa maka hannunka na dama to komai ya ɗafi hankali ya riga ya kwanta abinda zai biyo baya komi mai sauƙi Allah ta'ala ce ana baka shi a hannun dama sai murna fa ya kulu ha ƙura ta kowa ka gani zuwa kake kana ga ku zo karanta littafi aljanna kowa gona mushi kake kamar nan ne aka raba biletan yaro ya gayi 18 ko risinam kaga ya kake gani baka tambaye shi masu ya gwada ni kaji an ce alama bai nisan ku ga ta yi kyau inda ta ɓaci baka jin labari to haka zai rika gwadawa kowa yana ce ha umu ƙura'u kitabiya ku zo karanta littafi na iya murna inni zanantu an ni mulaƙin hisabi ya ce ni daman na tabbata zan haɗu da hisabi ma'ana duk wanda yake bai imani ya san da ce rana ta gobe kiyama haka za ta faru kuma zai yi ƙoƙarin yin aiki na gari don ya yi murna amma wani imani shi bai da mai yarda da abin ba bari ya tanadi aiki na kirki daman wanda bai yarda abu ba ina zai mishi tanadi kenan wanda ya yarda kiyama shi yake masa tanadi shi yake shirin zuwa kiyama wanda bai yarda abin da ya gada masa yanzu kafiri kama idan sai kiyama shi na ruwan shi ko da abin da ya gada maki shi yasa ko tunani ba yanzu ba ka jiya ne ko ya karje ne ana ba labarin wani bature a Amurka ya hallaka matar shi da ɗaya shi gaba ɗaya halbe su kuma ya hallaka ya halbe kan shi yanzu kada ba ta mishi ne akai ko matar ta bata mishi ko ɗaya cikin yayansa ko kuma duka dan abin da bai kai ya kawo bane to shi ne ke bai san Allah ba gani yake in ya kashe sai kai kenan duka wani bakin ciki ya tsaya gaba ɗaya sai ya hallaka matar ya hallaka yayan shi ma a ƙarshe hallaka su ta ji kafin ki shi gani yake in ya kashe ya huta ashe ya tashi tsira ina kai ina hutu ai duk wanda ya mutu ba imani da shi da hutu har abada ta kare wannan rayuwar da yake ta duniya ita ce hutun shi amma da rai an ce ya bar jikin nan nashi to ya tashi cikin bala'i kenan shi yasa mutane ya kamata san me ma'anar mutuwa ma'anar mutuwa ta sha bamban yadda mu musulmi ka fahimta da na kafir suka fahimta shi kafiri idan aka musu yake shi kenan babu komi bakka jin wani abu ko a jikinka ko a wani abu an kare ka a ba ka mu a musulmi mun san me mutuwa rai ne ake raba shi da jikin dan adam amma ran nan yana nan idan rai ne na gari iya cikin rayuwa kyakkyawa da jin daɗi shi ne wa da kuma ya san kansa iya cikin rayuwa duk gaba ɗayan mummina suna cikin wani rayuwa in babu imani kuma ya san da shi ne wani iya cikin azaba kuma har abada za a zauna shi yasa Allah ta'ala ce wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashi wannan tun kafin a ji lahira ne a kabari ne yace wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda al'azab in kiyama ta kuma azaba za shi Allah kare fahuwa fi ishatin radiya Allah ce to kaga wannan dan aljannan mai littafi a hannun dama ubangiji Allah mana dace da hakan din yace yana cikin wata rayuwa wanda take yardarta rayuwa yarda ta aljanna ce anan duniya babu ita ba ta da garanti ko akwai mai rayuwa yarda anan dukkanin babu da garanti ko na minti ɗaya babu da shi amma wancan rayuwa rayuwa ce original wanda babu tashin hankali babu damuwa babu matsala ko ta sai gwanda sai aljanna a duniya ba a yi ta wani rayuwa fi jannatin aliya Allah ce yana cikin aljanna madaukakiya domin aljanna madaukakiya ce wajen darajarta aljanna madaukakiya ce wajen ni'imar da take cikinta aljanna madaukakiya ce wajen gidajen da aka mata da abubuwa na rayuwa cikinta kowane abu kake so wani iya kalli duniya yanzu ana beni mai hawa ɗari sai ya rika waje benin duniya in aka yi hawa ɗari da ba shi da garanti kana zama kana tsoron ko girgizar ƙasa ko iska to saboda haka amma benin aljanna ko hawa dubu aka maka shi ko hawa miliyan aka maka shi ba matsala ko ta sai gwanda ko sai gwanda babu rayuwa tana aljanna ubangiji Allah ta'ala ya mana dace da aiki na gari kuma Allah sa mu dan Allah kuma Allah ya karba mana kuma Allah ya yi mana dace da wannan gida Allah ta'ala ce qutufuha daniya abubuwan da ake cirewa na ‘yan aljanna kayan ni'ima na legim da kayan ci na ‘yan aljanna Allah ce makusanci. Manzo Allah sallam cikin wani hadisi inganta take cewa na zaune ma yana cira, na tsaye ma zai cira duk yadda kake in a kishin gida kake ma aljanna za ka iya cira saboda shi reshen da ka kalli wanda kake so kawai zai yi ma ƙasa. Yawon rayuwa shi ta jin daɗi ce. Ba nan ba ne kan kawo sama kana karcewa. abin ba sai an sha wahala yanzu in kai lemu yi wannan girman nan in za a ciro ɗaya ya kuke ga wahalar da ake sha ko mangoro sai ana ka ko wani a ƙarhe ana jawo ana fusgowa ko a hawa sama wani lokacin ma har a ciwo sama ma wata ba ta da garanti ka je ku haɗu da maciji a sama matsala da ta duniya ba ta karewa amma wani ban da aljanna shi kan shi ɗan itacen kaɗai zai yau ƙasa ka cira yadda kake kuma kana cira a gaban ka zai koma wani zai cike gurin aljanna babu guri kusan bulugo a ce an ci can an bar nan can ya kare ne ko kuma wannan ice lokacin shi bai yi ba yanzu ga shi kwanan nan muna shan mangoro amma yanzu mangoro mai kyau sai guri da guri ba ko ina to aljanna komi a kullun akwai shi ba ko wani abu da ke yankiya kuma ban da wannan kullun akwai sabbin abubuwa da ake gano ko taba gani ba shi yasa Allah ce wa utubihi mutashabi shi yasa wannan gida na aljanna babu wani gida irinsa to idan mutum har saboda wannan duniyar da ba ta da garanti ya bata lahirarsa ya yasa amma mutum kaɗai duniya za ta ziga shi ya yi abin da zai tarwatsa duniya ta shi ya tarwatsa lahira shi matsalar tarwatsa lahira gama take har duniya ta bige maka yanzu da kayi wani abu da za ka ruguza imaninka to in ka sake ba imanin kaɗai zai tafi sai ya tafi har duniya ta ka tafi gaba ɗaya yanzu mutane ba zuwa suke kashe mutane ba ka je ka kashe bawan Allah ka rubuta lahira ka ko to kai ma duniya ta kai ta rubuce kai ma sai ka kashi ga hannu ka rubuta duniyar ka rubuta lahirar ka bi ba bike Allah ka rubuta to kayan itace na aljanna makusanta ne kuma za a ce wa yan aljanna kulu wa shirabu ku ci ku sha a can ba a makurewa ba a cin abu a ce ana tsoron za a kwaru ba a kwaruwa ba inda duniya ba ne duk yadda kake su ko a rere ka sha kuma a aljanna babu wani abu da aka hana irin na nan duniya an ce kalkai kaza kalkai kaza a can dama nan da aka ce kalkai dan a jarba ka in baka yi maka samu lada in kai ka shiga uku a aljanna dukkan wani matsala babu ita duk yadda kace in kace da kwance za ka sha ba mai hana ko maka da zunubi ba sallah ba azumi faɗi sai rayuwa nan ne gurin aikin can ne gurin morewar amma sai tunani ya juya wani sai ya tsamma nan ne gurin morewa duk wanda ya ce nan duniya gurin morewa to zai dandana ku da shigo bakiya ba a wanda ya ce nan duniya gidan morewa zai abin gidi kada an tara kuɗi a sai a je aika yawon duniya ana bannanta asa iri iri shi ba ruwa kullum ana gurin wasanni da kaɗe kaɗe yanzu wani ma ko bai shi da ƙarin da zai fita waje za ga ko a nan shi kaɗai a rayuwarsa babu wani magana tunanin lahira ladda aka kawo in baƙon mawaƙi ya zo su ne gaba gaba in kaɗa kaɗa ake su kullum suna nan in me za a kai ko kokowa ake su a gaba gaba suke a cikin gurin kokowa sannan kare shi ba shi da aiki sai dai gurin da za a yi abin da aka saba wa Allah so da haka kenan shi more yake so yi a nan duniya kuma daman ma Allah ce wani hanyar ma ba ta more ba ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu duk wanda yake neman nutsuwa da jin daɗi a jau a wajen saba Allah yayi a zero ba samun jin daɗi da haka ana samun jin daɗi da nutsuwa ne idan ana ambaton Allah shi yasa kake ganin ba ga muna zama a cikin masallaci ba duk ibada alhamdulillah muna cikin nutsuwa yanzu nan inda kiɗi ne muke da mu da kanmu abin ya tafi shi yasa ba wuce ke cewa komun daɗin kiɗa shirin zai shiga sau da amma in ana ambaton Allah za ka samu a cikin nutsuwa to kayan aljanna dai baku santa ne kulu wa shirabu hani an bima aslabtu ku ci ku sha abu wanda yake mai daɗi ko mai saurin wuce a makogoro ba a ce ya kaci ya yi yawa kar ya sa maka illa babu tansiyon babu diyamet babu duk wani cuta da ka sani in anan duniya ne sai kana taka tsantsan kal aji a samu matsala da daɗi ya zo in ba a yi hankali ba sai koma matsala sai ka komo a ce duk wani abubuwan da daɗi karka amfani da su to kaga amma aljanna babu haka Allah ta to wannan abu da aka muku har karamcin nan bima aslamtu saboda abin da kuka yi a baya a duniya kenan aikin ku na gari shine sababi fil ayyamil khaliya alalai kun da suka wuce a baya kenan ashe sakamakon aiki na nan duniya shine yake bada natijar a gobe kiyama idan aiki masu kyau ne to babu shakka a ranar gobe kiyama murna ce idan miyagun aiki ne babu shakka a ranar kiyama da dama ce da kuka Allah kare to ina ga anan za mu tsaya sai mu tashi wa amma man utiya kitabu hu bi shiba subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.